السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kaddara mana za mu ci gaba da karatuttukanmu da muka saba gabatarwa a wannan rana fara da wannan littafi na rijalun wani sha'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam a karatunmu na baya mun fara sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sagiduna zaidu dan harisa wanda malam ya ce masa al'amiru shahid an faɗa mana nasabarsa sannan kuma da wasu nau'ukan darajoji da yake da su kaɗan daga ciki a dunkule kuma muƙaddima ce ta al'imam az-zahabi da ya a cikin littafin su siyarwa alamin nubala kai tsaye ita ce malam ya ɗauko ta ya kawo ta a nan da lafuzzanta to shine sai ya ce wa kana hakim ibn hizam qadima min ash-sham bi zaid ibn haritha Mala ya ci gaba da bayani yake cewa Hakimu ɗan Hizam ya zo garin Sham, ya taho daga Sham, bi Zaid ibn Harisa ya zo da Zaidu ɗan Harisa, wasifan a matsayin bawa. Wannan Hakimu ibn Hizam shi ya taho da Zaidu ɗan Harisa a matsayin bawa, ya samo shi a matsayin bawa. to da ya zo da shi a matsayin bawa fastauhabathu minhu ammatuhu khadijatu sai gwaggwarsa wato na na khadijatu bintu khuwailid wadda daga baya ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta nemi ya bata shi shine istauhabathu ay talabat minhu an yahaba halahu an yahabahu lahakai ta nemi cewa ya ba ta shi kyauta shi ne istauhabatu da alhamza da ashin da attaɗin littalab talabat minhu talabat minhu an yahabahu laha ta nemi cewa ya ba ta kyautarsa wato ya ba ta kyautar shi zaidu ɗan harisa وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت ما تارغا ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi cewa wannan Hakim ibn Hizam ya bata Zaidu kyauta fa wahabahu laha shikenan sai ya bata kyautar shi shi Hakim ibn Hizam nana Khadija radiyallahu ta'ala anha a matsayin gwaggwarsa take ammarsa ce to da ya zo da zaidu dan harisa daga sham sai ta ce ya bata shi shi kenan sai ta ce ya bata fawa habatu li rasulillah sallam ita kuma sai ta ba annabi sama kyautarsa kaji Allah madauki zaki ya nuface shi da alkhairi da aka zo da shi a matsayin bawa sai ta ce a bata shi kyauta sai aka bata ita kuma da aka bata kyautar sai ta ga bari ta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam kyautar sa sai ta bashi fa ataqa shi kuma manzo Allah sallama karimi ne sai yanta shi bayan ya yanta shi wata bannahu sannan ya tabannin sa wato ya ce shi dan shi ne a lokacin ko ba haramta tabanni ba shi zaidu dan harita radiyallahu ta'ala anhu yana da wasu abubuwa da yawa da suka zo a musulunci daga ciki ta sanadiyar sani aka haramta tabanni da can tabanni yana ɗaya daga cin abin da ya zama sha'i a tsakanin larabawa suna tabanni mutum kawai sai ya ɗauki wani sai ya ce to ya zama ɗansa wata bannahu ya ɗauke shi a matsayin ɗansa wa zalika qabla an yuha ilaihi hakan ya faru ne kafin ai annabi sallallahu alaihi wahayi wato kafin aiko shi a matsayin manzo sau da haka aka yi yanta zaidu kuma ya ce zaidu ya zama ɗansa shi ana ce masa zaidu ibn muhammad wa qadima abuhu wa huwa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban sa yazo daga garin sham alhali zaidu yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzon sama ya ce masa ya bashi zabi in shi ta fa aqim ma'i in ka ga dama ka zaɓa to ka zauna tare da ni kana da zaɓi an ta mukhayyaru bainal iqamati ma'i wa in shita fantaliq ma'a abika idan kuma ka ga yafi maka to ka tafi tare da babanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar su zaɓi idan ya ga dama ya bi shi idan kuma ya ga dama ya zauna tare da ma'aiki صلى الله عليه وسلم قال لا سيتي آآ لا بل أقيم عندك يتي آآ أيضا زونا تارد قيمة فلم يزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقشي تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم حتى بأته الله har Allah ta'ala ya ma annabi sallama wahayi aka aiko shi a matsayin manzo fa saddaqahu shi ya gazgata manzon Allah sallam wa aslama ya musulunta wa salla ma'ahu ya rika yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Zaid ibn Haritha yana ɗaya daga cikin waɗanda malamai suka ittifaki a matsayin waɗanda su ne farko-farkon musulunta wanda aka kasa tantance waye za a ce wani ya riga wani a cikinsu malamai sun kasu gida-gida akan awwalu man aslam waye farkon wanda ya fara musulunta akwai mazhabin da suke ganin zaidu ne zaidu dan harisa wasu kuma suna ganin na khadija ce wasu suna ganin sayyidina abubakar ne wasu suna ganin sayyidina ali dole na maganganun akwai su kuma kowanne ka kalla magana ce mai karfi iyaka dai tabbas in ka kalli na na Khadija radiyallahu ta'ala anha kana iya cewa ta riga kowa musulunta saboda me ita kafin ma manzo Allah sama ya fahimci cewa shi annabin Allah ne ita har ta riga ma ta gane ta ma dauke shi ta ce so su tafi wajen warqatu ibn Nawfal dan uwanta ne shi kuma warqatu ibn Nawfal radiyallahu anhu shi mutum ne wanda ya kasance ya san injila ya san kiristanci an ce yana rubuta injila da hannunsa sau da aka ta kai shi wajen ta ce isma min ibn akhika ce ka saurara daga ɗan ɗan uwanka wato warka wani consultant kenan aka kai manzo Allah ta sama wajen shi domin aji halin da manzon sama yake ciki domin manzon sama ya ce mata inni khashitu ala nafsi ni na jima kaina tsoro al-imam ibn hajar rahimahullah ta'ala da ya zo fassara wannan inni khashitu ala nafsi a cikin fatul bari sai da ya kama ganganu sha daya me ake nufi da inni khashitu ala nafsi wasu suka ce khashiya ala nafsihi al-jununa ya ji kanta tsoron kada hauka ce za ta same shi khashitu ala nafsi khashitu annani mas akunu mas'uwan ina jin tsoron ko sihiri aka mini to ita ce ta ba manzan sama lallashi ta kwantar masa da hankali bayan ta kwantar masa da hankali kuma ta ce su tafi wajen waraka to amma duk da yin wannan dalilan malamai sun kasa tantance a ce kai tsaye na na Khadija radiyallahu ta'ala anha ita ce farkon wadda ta fara musulunta to shine sai al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala sai ya hada maganganun sai ya ce abin da yafi a ce wasu suna ganin kama imam ibn salah ya fara yi a cin mukaddimarsa wasu kuma suna ganin kama imam al-hakim ne shaburi shi ne fara yin wannan jami'in a cikin ulumul hadith ma'rifatu ulumul hadith amma dai magana ce da aka samo ta tun daga al-imam abu hanifa al-imam abu hanifa ta yace fal aula an yuqal abin da ya fi a ce awwalu man aslama min ar-rijal kibari Abu Bakr farkon wanda ya fara musulunta a cikin manya maza sagiduna Abu Bakar wa awwalu man aslama min an-nisa'i Khadijatu bint Khuwaylid farkon wacce ta fara musulunta a cikin mata ita kuma ita ce na Khadija wa awwalu man aslama min as-sibyan Ali ibn Abi Talib wanda ya fara musulunta a cikin yara ƙanana sayyidina Ali ne wa awwalu man aslama min al-mawali Zaid ibn Haritha wanda kuma ya fara musulunta cikin bararrun bayi wato bayin da aka yanta su shine sayyidina Zaid dan Haritha sai a ce kuma wa aslam wa awwalu man aslama min al-abid Bilal ibn Rabah farkon wanda ya fara musulunta a cikin bayi shine Bilal radiyallahu ta'ala anhum ajma'i to kaga sayyidina Zaid na ciki so da kai musulunta ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kun ga can al-Imam az-Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala da ya tashi tarihin sa sai ce al-Amiru ash-Shahid an-Nabawi al-Amiru ash-Shahid an-Nabawi an-Nabawi nisbatan ila an-Nabi ya danganta shi zuwa ga wato na annabi kenan ko eh na annabi kenan falamma anzala Allah azza wa jalla a lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah lokacin da Allah ya saukar da wannan aya a cikin suratul ahzab ko aya ta biyar Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya haramta tabanni sai ya fara da annabi sallallahu alaihi wasallam ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم الله تعالى يتي وما جعل أدعياءكم أبناءكم Allah madaukakin sarki bai sanya ‘ya'yanku da kuke yin waɗanda kuke yin tabanni da su ba ‘ya'yanku bane ba ‘ya'yanku bane وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم wannan dai magana ce kawai da kuke faɗi da baki kuma kun san bata kai zuci ba eh shi ku wallahu ya kulul haƙƙa Allah shi gaskiya yake faɗi kullum wa huwa yahdi sabila kuma shi ne wanda yake shiryatarwa zuwa ga hanya wacce take ta daidai ud'uhum li aba'ihim ku kira su da sunan ubanninsu huwa aqsatu inda Allah wannan shine adalci a wurin Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fi din idan aka tashi za a kira sunan mutumin da ba a san sunan baban shi ba sai a ce akhuna fulanun dan uwan mu wane ko a ce al fulanun dan uwa wane ba a san sunan baban shi ba ka gani Allah madauki zaki ce a kira su wa mawalikum sannan ai bararrun bayin ku ne bararrun bayin ku ne su sau da ku faɗi sunansu ku faɗe su da sunan babansu shine adalci sannan kuma Allah ta'ala daga baya zai ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi manzo Allah su san ba baban kowa bane a cikin ku bai haifa ba ƴaƴansa duk sun rasu ƙanana ne so da bai da wani katoto babban mutum da za a zo a ce gashi dan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ud'uhum li abaihim qala ana zaid ibn harisa daga nan kawai sai zaid ya ce to ai ni suna da dama sunan baba na harisa so daga ana zaid ibn harisata ni zaid dan harisa ne shikenan kaga shi baya cikin fa illam ta'lamu aba'ahum ba ikhwanukum fid din wa mawalikum kaga shi ulima abuhu faliza nusiba ilayhi sai aka ce zaid ibn harisa zaidu dan harisa fada'iluhu wasu daga cikin falalolinsa an salim an abihi an karbo daga salim salim shine wa ibnu abdullah abdullahi dan wa ibnu umar an salim ibn abdullah ibn umar kenan an abihi abdullah ibn umar radiyallahu anhuma salim yana ɗaya daga cikin masana fiqhu tabi'ai yana cin alfuqaha us-sab'a qala yace ma kunna nad'u zaid ibn harithata ba mu kasance muna kiran zaidu dan harisa ba da in juwa in ji abdullahi ibn umar illa zaid ibn muhammadin face muna ce masa zaidu dan muhammad ne haka ake ce masa zaid ibn muhammadin فنزلت ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله sai aka saukar da ayar ku kira su da babanninsu ku kira su da iyayensu maza huwa aqsatu inda Allah shine yafi zama adalci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an samu wata mujirma da ta yi rubutu wai wai akwai zalunci ya za ba za a danganta mata mutane zuwa ga uwayensu mata ba an yi san kai ta rubuta littafi akan wannan cewa ya za a yi musulunci ya zalunci mata ya zalunci mata ya za ya ba za a rika cewa wani binin wance ba kaga ita mahaukaciya ce kawai abinda za ka iya ce mata kenan mahaukaciya kuma a sunanta ita ma a bangon littafin sai aka rubuta sunanta da sunan namiji ko babanta ne dai ko mijinta ne kamar da tura suka kawo namiji dai ta danganta kanta zuwa gare shi duk lokaci kowa na da uwa kowa na da uwa uwa ba a bincike a ce uwa ce shar'iyya din yadda uwa ta kai sai ka gaje ta amma uba ne ake da al'abu shar'i akwai kuma al'abu ghairu shar'i akwai baba na shari'a akwai kuma baban da ba na shari'a ba shari'a bata zama da bata san da shi ba sai dai a kira shi al'abul biology baba ne a biologiyance shi ne sanadiyyar zuwa mutum duniya amma dai ba babansa bane na Allah da annabi so da kaga wannan ko wannan hujjar ta isa duk wanda aka ce ina baban aka aka ji sunansa shi yasa al-imam ibn ulayya har shi ya addu'a ya ce kada wanda ya sake ce mishi ibn ulayya ulayya mamarsa ce amma kuma bi hada shtahar da haka ya shahara har yanzu mafi yawancin ɗaliban hadisi da za a ce me sunan ibnu ulayya sunan baban shi na gaskiya to kila sai ya zama assignment sai dai a je a yi a binciko to ka gani so da ka Allah ya ce a kira su da iyayensu maza wa qala salmatu ibn al-aqwa'i sayyiduna salmatu dan al-aqwa radiyallahu anhu sahabin annabi sallama ne yace gazautu ma rasulillahi sallam na yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وغزوت مع زيد بن حارثة sannan kuma ne yaƙi tare da zaidu ɗan harisa kana yu'ammiruhu alaina manzala su sama ya kasance yana son ya ce zama shugabanmu yu'ammiruhu alaina fi ma'arakaci mu'uta a yakin mu'uta Allah ya sa manzal sama ya sa sayyidina zaidu ya zama jagoran yaƙi ya ce idan an kashe shi Jafar ya karɓi tuta an kashe Jafar Abdullahi dan Rawaha ya karɓi tuta dukkanin su kuma sai da aka kashe su su uku shi yasa can ai aka ce masa al-amiru shahidu mun gane ai to sannan nan ya Salma Salmatu ibn al-Aqwa yace wa ghazawtu ma'a Zaid ibn Harisa wannan dilala ce da cewa ya halasta tajawuzan ya halasta a laƙin yaƙin da annabi sallallahu bai je ba a ce masa gazuwa ba laifi ba ne amma dai istilahin malamai ya tafi akan di yaƙin da annabi sallallahu ya je da kansa to shi ake ce ma gazuwa wanda kuma bai je ba a ce masa shari'a mun gane ai amma tajawuzan ya halasta a kira yaƙin da manzon sama bai je ba a ce masa gazuwa musamman mu'uta malamai da yawa suna cewa gazuwatu mu'uta duk da manzon sama bai je ba wa amma kun ga wannan falala ce ta wa falala ce ta sayyidina zaidu dan harisa ga sahabi na ba da shaida kansa cewa wa kana yu'ammiruhu alaina manzo Allah sama ya kasance yana sanya zaidu ya zama jagoran mu a yaki wa an muhammad ibn usamata an karbo daga muhammad dan usama usama ibn zaidin kenan eh an abihi daga babansa babansa ba shine usama ibn zaid قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة دان زيد يتي مزيد سما ياتي لزيد بن حارثة يتي مزيد دان حارثة يا زيد أنت مولاي يتي يا كي زيد كي مولانا ني مولانا bararren bawa na na sha mana bayani akan cewa wasu mu ma mun karanta ai mun karanta musulul hadith cewa wala'i kala uku ne akwai wala'u islamin akwai wala'u hilfin sannan kuma akwai wala'u itqi wala'u islamin shine wani wanda ba musulmi bai musulunta a hannunka to ya ga dama ya danganta kansa zuwa gare ka mun gane wani ya musulunta a hannun wani to ana ce masa wala'ul islam wala'ul islam malamai suna cewa al-ju'fi nisba al-imam al-bukhari rahimahullah babban kakansa al-imam al-bukhari ya musulunta ne a kabila a wajen kabilar banu ju'f banu ju'f a hannunsu ya musulunta to shi yasa sai ake ce masa al-ju'fi akwai wala'u itqin irin wannan kenan bawa ka yanta shi to ya zama maulanka shine manzo su ne yake cewa fa inna maulal qaumi minhum maulan mutane yana cikin su saboda ka ya ga dama ya danganta kansa zuwa gare shi saboda ka yanzu misali zaidu dan harisa ka ga dama ka ce masa alhashimi zaidu bin harisa alhashimi domin me ai manzon sama ya yanta shi manzon sama ko shine ashrafu bani hashimi ko sannan akwai wala'u hilfe a can da kafin zuwan musulunci ƙabilu ƙanana sukan haɗa gwiwa da manya akan yi akan akan a sukan haɗu su ce to sun sun goya musu baya yanzu ba ana yi ba ba akwai hilf da ake yi ba tsakanin jam'iyyu akwai jam'iyyar da ba a santa ba mai 'ya'yan tsaki da mai alade su waɗannan jam'iyyun ba a san su ba ko amma idan aka taso za a wani abu sai suke suna goyon bayan wata jam'iyya sai ga kuma sun kara mata karfi kun gane yanzu an ce yin waɗannan jam'iyyun da ba kusan da za a mutum ma ɗalibi jarabawa a kansu ba zai ci ba su ne fa suka je can fa aka je aka ɗaga zaɓe su ne suka ce sun goyi bayan jam'iyyar pdp aka ce da a ɗaga zaɓen wannan masu tsaki-tsakin nan da masu 'ya'yan tsaki da mai alade da wata ma ba san ba za ka iya gane ko mai alamar ta ba to kajin to an ta maula ya kai bararren bawa na ne kai maulana ne abin nan wala'u itqin shi ke jawo ai gado maula zai iya gadon maulansa a lokacin da babu magada wa minni kuma kai daga gare ni kake wa ilayya kuma wajena za ka dawo duk inda aka kai ni ne ni wajena za ka dawo wa ahabbul qaumi ilayya kuma kai na fi so a cikin mutane manzon sama yana faɗa mu daga cikin sufofin manzon sama yakan faɗa masa habbansa ɗaiɗaikun su maganar da sai ka ji kama kafi kowa ma wannan usulubi ne na kyakkyawan shugabanci kowa sai ya rika jin ai kaman ya fi matsayi a wajenka to to duka waɗannan hadisai ne ingantattu da suke shaida akan cewa sayyiduna zaid ibn harisa radiyallahu ta'ala anhu babban mutum ne a cikin wannan addini namu na musulunci Allah ya kara masa ɗaukaka da kuma yadda da sauran sahabbai gabaki ɗaya na'am